بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
باب الصلوات باب الصلوات الخمس كفارات to babu wannan babi ne as-salawatul hamsu salloli guda biyar kaffaratu kaffara ce kankarewa ne ga abin da yake tsakanin
حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثني ابن ابي حازم والدار والدراوردي عن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ya Abu Hurairah ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ارايتم ku bani labari لو ان نهرا بباب احدكم da a ce akwai korama da take a kofar ɗaya daga cikin ku يغتسل فيه كل يوم خمسا ya da wanka a cikin koramar kullum sau biyar ما تقول me kuke zato a game da shi wannan zai iya zama da dauda ذلك يبكي من درنه wannan zai rage wani abu daga daudarsa mutum kullum ya wanka har sau biyar قالوا suka ce لا يبكي من درنه شيئا a wannan wanka da yake har sau biyar a kullum ai ba zai ba komai ba a daudarsa قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ذلك مثل الصلوات الخمس wannan masalu salawatil hamsu shine kwatancin salloli biyar ko kuma mislu salawati din kowanne a ciki akwai ruwaya da haka ko masalu ko mislu kwatankwacin salloli guda biyar din nan kenan a zahar la'asar magarba isha asuba
يقول الله به بالهدايا ubangiji yana kankare zunubai da waɗannan sallolin malamai suka ce a nan dole a gane نعم wankan da yake maganin dauda to Allah ba wankan da yake aka tsaya aka cuɗanya jiki ba aka bibiyi jiki zara shiga ruwa dan mutum a kullun zai shiga ruwa ba biyar ba ma ko so goma ne haka din zai maganin a ce eh, ya ya rabu da dauda zai saboda ya rabu da dauda a ai dole sai an dirza jiki sannan ne za a rabu da dauda نعم to haka ma sallolin nan dole fa sai an tsaya da haƙoƙinsu ba a ce duk yadda aka yi shi kenan ai an rabu da dauɗa ba an rabu da zazzabai ba haka abin yake ba a'a dole sai an tsaya da su an zo da su da sharuɗansu da rukunansu da sunnoninsu da ladubbansu
باب تضييق الصلاة عن وقتها babu hukuncin tozarta sallah daga wakacinta
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وادي عن غيلان عن أنس قال ya karu daga anas ibn malik qala anas ibn malik yace ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ban san wani abu ba daga cikin abubuwan da suke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
ila a yanzu wato duk irin abin da ake a zamanin manzan Allah yanzu an sauya bayan da ake a da ake ba yanzu an sauya wani abu ake daban Anas ibn Malik yana faɗar haka wanda da wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba a shekarar 90 ba yayi wafati to ballantana yau da aka samu shekara dubu da ɗari hudu da ishirin da wani abu da wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam ya kenan lamar aka samu gurɓacewar lamurra wanda ba a taɓa ganin irinsu ba ila aka ce da anas الصلاة a ba ga sallah ba ana yi tun zamanin manzo Allah ba ana sallah ba kace duk abin da ake zamanin manzo Allah yanzu babu ba ga sallah ba ana yi قال sai anas ya ce أليس ضيئة ما ضيئة فيها a in kun ce kuna sallah to abu nawa ne kuka tozarta a cikin sallah ashe ba ku tozarta abin da kuka tozarta ba a cikin ta sallar da kuke yanzu irin ta ake zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
حدثنا عمرو بن زرارة قال wato wannan hadisin a duk masu littattafan nan shida buhari ne kadai ya ruwaito shi shi yasa min afradil mu'allim yana daga hadisan da yake sai a buhari yake wato aka sa aka shi ne ya ruwaito a wayannan littattafan ne guda shida to حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واسل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي وراد Rabu- عبد العزيز rabuwa ne رواد مم.
أبو عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول
na ji zuhuri yana cewa دخلت على أنس بن مالك na shiga wajen anas ibn malik a dimishka وهو يبكي alhali na samu anas yana kuka ya fashe da kuka وقلت له ما nake da shi يبكيك a me yasa ka kuka qala sai yake la arfusha mimma adraktu adraktu ban san wani abu ba daga abin da na riska illa hadhihi salata in ba sallan nan ba duk abin da na riska zamanin manzan Allah yanzu an sauya
wa hadhihi- sallah ce kawai ake yi
wa hadhihi salatu qabla amma ita kanta sallar an tozarta ta ita kanta sallar nan an tozarta ta
وقال بكر حدثنا محمد بن بكير البرساني قال اخبرنا عثمان بن ابي رواه نحوه in kamar wannan hadisin باب المصلي ينادي ربه babin cewa almusalli mai sallah yana jira bahu yana asiri ne da ubangiji عز وجل azza wa jalla
حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم Mm.
ان annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ان احدكم اذا صلى idan ɗayan ku ya tashi yana sallah ينادي ربه to fa ganawa yake da ubangiji asiri yake da ubangijinsa فلا يتفلن عن يمينه a wato kenan dole sai ya zama harshe yana bayyana abin da yake zuciyar mutum نعم sannan ne ya yi sallah amma wanda ya zama harshensa abin da yake faɗa daban zuciyarsa abin da take hange abin da take saƙawa daban to ai wannan bai asiri da Allah kamar ya kai raini ne halara Allah tabaraka wa ta'ala yanda makarri yake faɗa to hadibuhu iyaka na abudu muqriran ala al-muqbilan ala ghairihi fi hadi ghairi darurati kawai ka za gaban Allah kana iyaka na abudu alhali ba Allah bane a zuciyarka haba ko kai ne a ce wani yana magana da kai amma yana waiwaye waiwaye ba cewa za ka ya kawo ma reni ba to bala ta Allah subhanahu wa ta'ala na wurin da man da zaka lil gairi darfuhu tara tabbas zakata min gairi alaihi wa sahbihi da a ce wanda yake asiri da kai za ka ga yana waiwaye sai ka ce ai yi ma rashin ladabi ko bai bai damu da kai ba ya kawo ma reni to kai za ka kai wa Allah haka Allah kuma ya faɗa ba bakinka yake sauraro ba ba abin da yake zahiri naka yake duba ba abin da yake zuciyarka walakin inna ma yanzuru ila qulubikum shi yasa lalle a sallah zuciya ta fuskanci Allah zuciya zama Allah ta fuskanta a kare komai to فلا يتفلن عن يمينه shi yasa kada ya ce zai tofi daga ha- daga damarsa in ya kama sai ya tofar da wani abu to kai ya ce zai tofar daga wajen dama ولكن تحت قدمه اليسرى wannan tafiya wato ana cewa da tafala ya tfilo ana cewa kuma tafala ya tfulu ya tfulu نعم Mhm, eh, wato ko da yake ibn malik ya ce ba a cewa ya tfulu ya tfulu kawai ake cewa amma wasu malaman luka sun tabbatar da cewa babin atala ne نعم wannan fi'ilin babin atala ne amma shi ibn malik ya ce babin rarraba ne kawai نعم walakin sai dai idan tofin ya kama تحت قدمه اليسرى sai dai ƙarƙashin ƙafarsa ta hagu
وقال سعيد أن قتالة Mm.
لا يكفل قدامه kai ya ce zai tofar da wani abu a gabansa أو بين ko يديه a wato gabansa ko tsakankaninsa ولكن عن يساره sai dai daga hagun ɗinsa أو تحت قدميه ko ko ƙarƙashin ƙafafunsa
وقال شعبة Mm.
لا يبزق بين يديه kada ya tofi a gabansa ولا عن يمينه ko daga dama da shi ولكن عن sai dai يساره daga hagu da shi أو تحت ko قدمه ƙarƙashin ƙafarsa وقال حميد Umaidu ya faɗa daga Anas ibn Malik النبي صلى الله ya عليه tabbata daga وسلم Annabi sallallahu alaihi wasallam لا يبزق في القبلة kada ɗayan ku ya tofar da wani abu a alƙiblarsa ولا عن يمينه ko daga dama da shi ولكن عن sai يساره dai in ya kama sai ya tofar din to ya tofar daga hagu da shi أو تحت قدمه ko karkashin kafarsa حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Mm, ana sun malik ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce اعتدلوا في السجود ku tsaya ku daidaita a sujjadar ku لا يف- لا يبصر ذراعيه كالكلب kada mai sujjada ya ce zai shimfiɗa hannayensa a ƙas gaba ɗaya Mm.
tun daga gwiwar hannu har zuwa tafi ya zama suna ƙas a tafi kaɗai aka ce ya sa a ƙasa a kada ya shimfiɗa ƙafafunsa am- a hannayensa irin yadda kare yake shimfiɗa ƙafafunsa na gaba
واذا بزغ idan kuma ya kama sai ya tofar da wani abu yana sallah wala yabzuqan bayna yadayhi to kai yake zai tofar a gabansa wala an yaminihi ko daga damansa fa innahu yunadi rabbahu domin shi mai sallah ganawa yake da ubangiji asiri yake da ubangijinsa
babul ibrad bil zuhri fi shiddati al harri babin cewa lokacin da ake zafi yana da kyau a sanya ya da azahar ka a ce za a yi ta da farkon lokacinta a bari tukuna gari ya fara sanyi
حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان بن بلال قال سالم بن كيسان حدثنا الأعرج الرماني وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى بن عبد الله بن عمر- wanafi to wanafi un ونافع haka ne مولى بن- مولى عبد الله بن عمر مم.
عن عبد الله بن عمر مم.
أنهما حدثاه عن cewa- رسول الله صلى الله عليه وسلم sun zantar da shi wato da Aba Huraira da Abdullahi Umar sun zantar da shi da wato daga uh, wato Sani ibn Kaisan wato sun zantar da wanda ya zantar da hadisi Sani ibn Kaisan wato hadisin da Nafi'u da A'raju su suka rawaito hadisi shi A'raju ya rawaito hadisin daga Abi Huraira shi kuma Nafi'u ya rawaito daga Abdullahi ibn Umar to gaba ɗaya da arajo da nafi'u sai shi salihu ya karɓi hadisin a wajensu to kuma shi ne sai ya gwama isnadin anas to
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم na sai ya karɓo daga manzo sun karɓo daga manzo sallallahu alaihi wasallama أنه قال
manzon Allah ya ce إذا اشتد الحر idan zaki ya tsananta أبردوا بالصلاة ku sanya ya da sallah فإن شدة الحر حر haƙiƙa tsananin zafi daga sirrin jahannam ne
حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شوبة عن المهاجر أبي الحسن Mm, سمع زيد بن وهب مم.
عن أبي ذر مم.
قال أبو ذر يجي.
النبي صلى الله عليه وسلم الزهرة a mai kiran sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kiran sallar azahar فقال أبرد manzon Allah ya ce da shi ka sanya ka sanya kaka ce za ka gaggauta kiran sallah ko an yi kiran sallar a saurara kuna sai gari ya fara sanyi ai sallah
أو قال انتظر ko انتظر da Allah sai masa ya yi intazir intazir ka saurara ka saurara وقال ya ce شدة الح- شدة manzon Allah الحر sallallahu alaihi في جهنم wasallam ya ce tsananin zafi daga sirrin jahannam ne فإذا اشتد الحر idan zafi ya tsananta فأبردوا عن الصلاة to ku sanya ya da sallah kan ku ce za ku yi ta farko farko lokacin ta حتى رأينا فئة اللولي har muka ga wato inuwar tudde tudde sun fara yin inuwa
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Mm, manzo Allah ya ce اذا اشتد الحر idan zafi ya tsananta فابردوا بالصلاه ku sanya ya da sallah ان شده الحر hakika tsananin zafi yana daga tsirin wutar jahannam واشتكت النار الى ربها wuta ta kai kuka ga ubangiji فقال يا ربي ta ce ya ubangiji اكل بعضي بعضا sashe na ya ci sashe ita kanta wutar sashen ta kona sashe ya ci fa'azina laha shi yasa ubangiji ya yi mata izini بنفس da numfashi biyu نفس في الشتاء numfashi ɗaya wakacin sanyi ونفس في الصيف ɗaya numfashin kuma wakacin a bazara
اشد ما تجدون من الحر mafi tsananin abin da kuke ji na zafi واشد ما تجدون من الزمهرير ko kuma mafi tsananin abin da kuke ji na sanyi to duk wannan sirrinta ne
حدثنا حدثنا عمر بن عاصم Mm.
قال حدثنا ابي Mm, kuma wato wannan hadisin hujja ce ga ahlus sunna نعم da suke cewa da aljanna da wuta tun yanzu Allah ya yi ba inda mutazila ba suka tafi akan cewa to me zai sa a yi aljanna tun yanzu ko a yi wata tun yanzu a lokacin shigar su ne ba wata hikima ce take cikin a yi su a yanzu to wannan hadisi da ire-iren sa hujja ne ga ahlus sunna shi yasa yanda mai jawhar tauhid sai da ibrahim al yake faɗa a jawhar tauhid والنار حق وجدت كالجنة لا كالجنة كالجنة نعم.
فلا تمل لجاهد ذي جنة وتا gaskiya ce yadda aljanna ma ita ma gaskiya ce kowanne a cikin su din yanzu Allah ya halitta ba sai nan gaba ne za a halitta ba shi yasa kakka saurari mai musun haka mai cewa ai ba ai wutar yanzu ba ko ba ai aljanna ba ga hadisi ya da cewa an yi wutar har tana kokawa da irin yadda take kona junanta aka yi mata izini ke numfashi to wanda kuma wannan hadisin ya kusa kaiwa a ce mutawatiri ne to حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا علي قال حدثنا عمر قال حدثنا ابو صالح عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم abu sai da mutane Allah ya kare da gare shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce امر بالزوري ku sanya ya da azhar وان شده الحر من hakika tsananin zafi daga sirrin jahannam ne
تابعه سفيان a sufiyanu wato wannan ya nuna kenan ashe a zahar ce ake so a sanya da ita kusan malamai gaba daya sun tafi akan haka banda malam ashab shi malam ashab ya ce ita malam asar din نعم a sanya da ita eh in ji malam ashabu almajirin imamu malik Eh, eh, kuma imam ahmad ya ce sha ma in ana zafi a sanya da ita inda ake sanyawa wato da azhar amma ibnu habibin daga malikawa abdulmalik ibnu habibin shi ya ce a'a ai abin da yake akwai ma ita isha sanda ake so a jinkirta da yinta in ana sanyi saboda daren sanyi yana da tsawo amma ba daren bazara ba wanda yake gajere shi yasa a yi isha farkon lokacinta kenan don ko daren ba tsawo ne da shi ba kowa ya je ya kwanta don ya samu tashi can dare ga aka jinkirta an cinye wakacin kafin a yi sha ji shi ibnu habibu to
تابعه سفيان sufyanu sauri ya mutaba ga sun giyasin ويحيى haka nan ya hannu sa'id al-qattan وابو عوانة da abu awana عن الأعمش daga amash
باب الإبراد بالزهر في السفر babin cewa a sanyaya da azahar a halin tafiya
حدثنا آدم قال حدثنا شوبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى مولى لبني تيم الله Mm.
قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري قال أبو ذر النبي الغفاري صلى الله عليه وسلم في يقول. muna سفر tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wata tafiya أراد المؤذن أن يؤذن للزهري ya kiran sallah ya nufin ya kiran sallah ga azahar قال النبي صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi أريد.
wasallam ya ce da shi ka sanyaya tuku ثم أراد أن يؤذن sannan dai mai kiran sallah ya nufin ya kiran sallah فقال له أبريد manzo Allah ya ce da shi a ka sanyaya ka bari gari ya sanyi
حتى رأينا فئة اللولي har sai da muka ga tijjina sun yi inuwa a gaba inuwa ta dawo wajen gaba
قال النبي صلى الله عليه وسلم sannan manzo Allah ya ce إن شدة الحر من سجن hakika جهنم tsananin zafi daga sirrin wutar jahannam ne وإذا اشتد الحر shi yasa idan zafi ya tsananta فأبردوا ku بالصلاة sanya da sallah ku bari sai gari ya yi sanyi sannan ku ce za ku yi azhar
وقال ابن عباس رضي الله عنهما Abdullah bin Abbas ya ce Allah ya kara yadda a gare su تتفيأوا تتميلوا da Qur'ani yace ta tafayyu zilaluhu anil yamini wash-shimali anil yamini wash-shama'il sujadan lillahi wa hum dakhirun ma'ana ta tafayyu din ta tamayyalu tana karkata نعم.
tana karkata
باب وقت الظهر عند الزوال babu cewa wakacin azhar wakacin da rana ta karkata ne daga tsakiya
قال جابر Jabir bin Abdullahi yace قال النبي صلى الله عليه وسلم Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar azhar wakacin garji حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzala sallallahu alaihi wa sallama خرج حين زاغت ya fito lokacin da rana ta karkata daga tsakiya.
فصلى الظهر Ya sallaci azhar فقام على المنبر ah, ya tsaya akan mimbari فذكر الساعة wato malamai suke cewa shi zawali iri uku ne.
نعم yanda Abu Dalil Maki ya faɗa a littafin Sahuhul Ulum. Yace zawali iri uku ne. Akwai zawalin da ba wanda ya san shi sai Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ne kadai a sannan ya san cewa rana ta karkata. Daga tsakiya. Akwai zawalin da yake mala'iku sun san shi. akwai zawalin kuma da yake mutane ma sun san shi eh wato an yi wata ruwa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya tambaye mala'ika Jibrilu yace Jibrilu rana ta karkata daga tsakiya sai Jibrilu yace da shi a'a eh a'a eh sai manzo Allah yace da shi a ya zaka ce min a'a eh wanda ka amsa min kenan a'a bata karkata ba ko eh ta karkata sai mala'ika Jibrilu yace da shi ai ya rasulallah daga san daga cewa ta e dan a'a kafin gama cewa a'a in ce e din rana ta yi tafiyar shekara 500 shi yasa daga sanda na fara ce ma a'a zuwa sanda na gama na ce ma e rana ta yi tafiyar shekara 500 sanda na fara faɗa ba ta karkatan ba amma da kan gama har ta karkata din yasa na dawo na ce ma eh yasa na dawo na ce eh to
Abul Yamani, kana Qur'ana Shu'aib, ana Zuri, kana Ahmad.
to a can baya ko fasallar zuwa manzo Allah ya salla azhar fa kama ala minbar ya tsaya kan minbari fa zakara sa'ata manzo Allah ya mutu sa'al qiyama fa zakara anna fiha umura izam ya bace wa akwai manyan lamura a sa'al qiyama za a ga abin da ba taba zato ba za a ga abin da ba a taba sa ran akwai shi ba Makala, sannan manzon Allah ya ce man ahabba an yas'ala an shay'in wanda duk yake so ya tambaya daga wani abu falyas'al ya tambaya wato wannan dalilin tsayuwar manzon Allah akan mimbarin ya samu labari cewa ko cikin munafikai da suke kokarin wai sai sun masa tambaya irin ta kurewa shine ya tsaya ya ce duk wanda yake son ma yake da wata tambaya to ya zo yi falatas la alani tas'aluni an shay'in ba wani abu da za ku tambaye ni a yau illa akhbar sai ko na ba ku labari da shi matukar ina wannan matsayin nawa akthar an-nas fil bukai mutane da suka ga haka suka ga babban tashin hankali sai suka fashe da kuka ba ka sara an yaqula saluni nan da Allah kuma ya ringa cewa ku tambaya mana duk mai tambayar yayi zai ji amsa kama abdullah bin huzafa as-sahmi sai Abu eh, Abdullahi ibn Huzafa as-Sahami ya tashi fa qala man abi yace ya Rasulullahi waye mahaifi na waye ya haife ni qala manzo Allah yace abuka huzafata a Huzafatu ne ya haife ka da can Huzafatu wasu suna cewa wai ai ba dan Huzafatu a shi Abdullahi wasu suna cewa ai ba dan Huzafatu bane shine ya tambayar manzo Allah ce a Huzafatu din shine ubanka
thumma aka sara an yaqula sannan dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da yawaita cewa ku tambaye ni man ku tambaye ni man ina mai tambaya da amsa baraka umaru ala wanda ya rukbati dawo sayyidina Umar ya durkusa bisa gwiwoyinsa fa qala radina yace billahi radiya rabban billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan fasakata sannan manzo Allah ya shuru
thumma qala sannan manzo Allah ya ce urdar alayya al-jannatu wan naru anifa an nuna min aljanna da wuta a yanzu a kusa tsayi wannan tawo sai da aka kawo min aljanna na ganta aka kawo min wuta na ganta ko bi hadha a fadin bangon nan a fadin katangan nan da kuke gani lam araka al-khayr wala sharri ban taba ganin alheri ba irin alherin aljanna ban taba ganin sharri ba irin sharrin wuta
حدثنا حفص بن عمر الله قال حدثنا شعبة عن أبي المنهالي عن أبي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح a manzo Allah ya kasance kan sallaci asuba وأحدنا يعرف جليسه alhali sannan ɗayanmu ya yana iya gane abokin zamansa wato gari ya fara faifayewa wannan kamar ya yi ta'aruri da ruwayoyin da suka gabata na cewa manzo Allah yakan sammako da ita har mata su koma gidajensu suna lulluba ba a iya gane su saboda duhu da wannan ko yake nuna a'a wato ai sanda ake sallah asuba ana iya gane wanda ake zaune tare da shi wai karau ya fiya bayan 60 ila 100 sai yana karatu a cikin ta kamar aya 60 zuwa aya 100 kamar aya 60 zuwa aya 100 وكان يصلي الظهر إذا Manzo- زالت الشمس malamai suka ce wato hanyar da za a yi jam'i tsakanin shine a ce sanda yake farawar da wuri ne نعم amma saboda ne yake tsawaita karatu kafin ya sallama hagari ya fara faifayewa ya kai matsayin mutum zai iya gane ya fuskar abokin zamansa to manzo Allah ya kasance yana sallar azhar idan rana ta karkata daga tsakiya wal asara yana yin sallar la'asar wa haduna yazhabu bayan manzo Allah ya yi la'asar ɗaya mu ya tafi mafi nisan Madina raja'a ya je ya dawo amma halin rana tana nan faratas wannan sai kuma qala fil magharibi namance bayanin da ya yi a cikin magarba abubuwan zata yi wato namance abinda abubuwan zata ya faɗa a game da sallar magarba
wala yubali bi ta'khir al isha'i a yace manzo Allah bai damuwa dan cewa ya jinkirta isha yakan jinkirta isha ila thuluthil layli wani lokacin har sulusun dare
thumma qala wato wani lokacin sai daga faduwar rana an samu kamar awa uku da wani abu sannan manzo Allah yake isha sun makala sannan yace ila shatr al kai yakan jinkirta isha ma har sai dare ya raba
wa qala mu'adh mu'azu yace qala shubatu shubatu yace thumma lakitu maratan sannan na game da abul min hal wata ran fa qala yace aw thuluthil layli ko sulusin dare wato ko dai tsan tsara dare ya raba ko kuma a kai sulusin dare
حدثنا محمد يعني بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان أبو بكر بن عبد الله مزني عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله muka zace idan muka yi sallah bayan manzo sallallahu alaihi wasallama بالزهائر lokacin da ake rana ta take فسجلنا على ثيابنا sai mukan yi sujjada bisa tufafinmu saboda ƙasa ta yi zafi kwarai اتكاء الحارس don tsoron zafin
باب تأخير الزور إلى الأثر babin jinkirta a zahar sai farko-farkon lokacin la'asar wannan shine hujjan malikawa da suka ce washtaraka bi qadari ihdahuma yanda mai bauta sare ke fada
حدثنا ابن نعمان قال حدثنا عمار بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينه سواء manzo Allah yayi sallah a Madina yayi sallah raka'a bakwai wato magarba da isha ya hada yana magarba ya tashi ya isha وثمانية ya yi sallah raka'a takwas wato azahar da la'asar shine ya fassara ya ce الزور والعصر takwas ɗin da aka faɗa ana nufin azahar da la'asar والمغرب والعشاء bakwai ɗin da aka faɗa ana nufin magarba da isha shi yasa lafu ne da nasharu amma ba murattabi ba
قال ايوب ayyubu ya ce نعم لعله في ليله مديره tayo wannan cewa manzala yana haɗawa ya magarba da isha tare daren da ake ruwa ne
قال عسى a jabir ya ce eh tayo haka ɗin ne
باب وقت الاثر babu wakacin sallar la'asar
قال ابو اسامه Mm, عن هشام mm.
an ƙarin an ƙarin min ƙarin hujjaratiya wato daga tsakiyar ɗakinta ah, wanda yake ya zo a hadisin aisha نعم حدثنا إبراهيم بن المنذري قال حدثنا أنس بن إياري عن هشام عن أبيه عن عائشة- عن عائشة قالت aisha ta ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kan sallaci la'asar والشمس لم تخرج من حجرتها alhali rana bata fito ba daga rumfarta tana tsakiyar rumfa
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci la'asar والشمس في حجرتها alhali rumfa- rana tana rumfarta لم تظهر الفيء من حجرتها a wato ba inuwa ba- ba- bai bayyana ba a rumfata rumfata gaba ɗaya rana ta ta gaba ta ce ta gama ta gaba ɗaya da hasken rana ne
حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت aisha ta ce قال النبي صلى الله عليه annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar sallar la'asar والشمس طالعة في حجرتي alhali rana tana mai bayyana a rumfata ولم يظهر الفيء بعد inuwa ba ta riga ta bayyana ba a cikin rumfata ba rumfata ta zamo gaba ɗaya rana ta mamaye ta وقال مالك imam malik ya ce وابن سعيد ya ibn sa'idin وشعيب da shu'aibu shu'aibu na abi hamzata da muhammad ibn maisar shun abi hamzata wa shamsu qabla an tazahara a tasu ruwayar kafin a ce rana ta tafi za ta faɗi ta yi wajen faɗuwa
حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف عن سيار بن سلامه قال دخلت انا وابي على ابي بكر الاسلمي mun shiga ni da mahaifina wajen abi barzat al-aslami فقال له ابي sai abi mahaifina ya ce da shi كيف كان رسول الله ta kamar Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar farilla فقال Abu Barzata ya ce كان يصلي الحجيرة ya kasance yana sallar azahar wadda ake tsakiyar rana wadda kuke kiranta sallah ta farko حين تظهر الشمس yayin da rana ta karkata daga tsakiya ويصلي العصر yakan sallaci la'asar ثم يرجع أهلنا sannan ɗaya mai dawo ya koma unguwarsu في أقصى a mafi المدينة nisan madina والشمس حية alhali rana tana tangaran bata fara wani jaja ba ونسيت ما قال في المغرب na mance abinda Abu Barzata ya faɗa game da sallar magarba وكان يصيب أن يؤخر dan العشاء Allah ya kasance yana sanya jinkirta isha التي تدعون هل أتمتها wadda kuke kiranta sallar da ake yi lokacin tatsar raƙuma وكان يكره النوم don Allah قبلها.
baya son a yi bacci ba a yi sallar isha ba والحديث بعدها Ya- baya son a zauna hirarraki bayan an yi isha وكان ينفتل من صلاة الغداء ya san sai kan yi sallama daga sallar safe sallar asuba حين يعرف الرجل جليسه lokacin da mutum ya iya gane abokin zamansa ويقرأ بالستين yana karantawa aya aya surar da yake ta kai aya 60 zuwa aya 100
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك na barani ya ce wato gwargwadonta kamar suratul haɓatu kenan نعم alhaɓatu man haɓa to da sana abdullahi bin muslimata an malikin عن إسحاق بن عبد الله بن أبي دراتا مم.
عن أنس بن مالك قال anas ya ce كنا نصلي الأسرى mun kasance mukan sallaci la'asar ثم يخرج الإنسان إلى بني أمر بن عوف sannan mutum ya fita zuwa unguwar Am- abani amr bin auf فيجدهم يصلون الأسرى ya same su su ma suna sallar la'asar rana ba ta fara jaja ba saboda su banu amr bin auf manoma ne shi yasa kafin su dawo gidajen su sai can wakaci ya fara tafiya نعم Eh, amma dai ko sannan rana ba ta fara jajawa
حدثنا ابن قاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن صالح بن هنيف قال سمعت أبا أمامة يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز a na je a ba umama wanda yake sahabi ne نعم a zancen da ya fi inganci domin an ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yake bai ji ko da hadisi ɗaya da wajen annabi ba نعم amma da ya samu ganin annabi a zancen da ya fi inganci نعم shi abu umama ta ɗin nan نعم wato Asadu Musa Halim bin Hulaifin. Yana cewa mun yi sallah tare da Umar bin Abdulaziz mun sallaci a zahar ثم خرجنا sannan muka fito daga wajen Umar bin Abdulaziz حتى دخلنا على أنس بن an مالك muka shiga wajen Anas bin Malik فوجدناه يصلي mun العصر same shi yana sallar la'asar
وقلت يا أمي nace ya Amina a wannan wata sallah kake التي صليتها wadda kake yi
قال الأثر yace al'asar ce هذه صلاة رسول الله صلى الله kuma عليه وسلم daidai yanzu ne manzon Allah yake yin ta wannan ita ce sallar manzon Allah التي كنا نصلي معه wadda muke sallata ta tare da shi wato daga wato la'asar din a yi ta da wuri kenan نعم Mhm, da wuri kenan ashe kenan dai wannan hu- hadisi karin hujja ne ga malikawa da suka ce akwai tarayya tsakanin wakacin azahar da la'asar نعم mushtaraka bi qadari ihdahuma to alhamdulillah sai tashi babu wakacin asali akwai da yawa malamai da suke haka ai ba daidai bane yawa ba ba daidai bane saboda wannan ruwayar kaga an kawo cewa aka ko ruwa ne ya kawo ko ne shi yasa ba cikakken bayani da